بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الهمين عشرين دا بيو وتربيع الآخر shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha tara ga watan sha biyu sha tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba a manta ba muna cikin wannan littafi mai albarka al'adabul mufrad na babban malami abu abdullah muhammadu bin isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala inda muka da darasi na hamsin da tara za mu tashi darasi na sittin daidai a cikin wannan littafi mai albarka al'adabul mufarad mun kuma tsaya babi na ɗari biyu da tamanin da shida hadisi na ɗari shida sittin daidai za mu tashi babi na ɗari biyu da tamanin da bakwai hadisi na ɗari shida sittin da ɗaya malam ce babu du'a inda sassi fi sabilillah babu da yake magana akan yin addu'a yayin da aka daidaita sau don ɗaukar kalmar Allah lokacin da aka shiga wato layi za a fita yaƙi me yin matsayin addu'a a daidai wannan lokacin wani irin tasiri ta so da shi مالك حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك أنا أبي حازم عن سهل بن سعد وأتو سهل بن سعد في دماء ابن ناس جباء دكا sahabbai. kuma shi ne wanda ya rasu na ƙarshen mutuwa a madina shi wannan sa'ad ibn sa'ad ya rasu a shekara ta 91 bayan hijira wanda asali da shi sa'ad sunansa huzun huzun kaga ai bakin ciki ko damuwa ko bakin ciki shi ne sunansa annabi alaihi salatu wasallam ya ce da je sunanka sahal saboda haka shi ke nan annabi alaihi salatu wasalam ya canja wannan sunan daga wannan lokacin shi ne alaihi salatu ce za a canja suna ba yanka rabu ake ba kawai sai ake sunanka da kaza ya koma kaza shi ke nan amma zan ta a yanka rago na al'ada ce ko kuma ɗayan to wannan shi ne abin da yake magana a kai lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya bar duniya sa'ad bin sa'ad shekarar sha biyar sakal matashi ne to ya bar duniya a shekara ta casa'in da ɗaya bayan hijira tuni shi ne wannan ruwayar yana cewa ƙala sa'a ni lokuta guda biyu lokuta guda biyu tuftau lau ba abuwa sama ana buɗe ƙofofin sama a wannan lokacin ba ko da yanzu ne ƙofar sama take a buɗe ba rufe ta yake akwai lokutan da ake buɗe su wa qalla da'in turaddu alaihi da'watahu kadan ne daga cikin masu addu'a da za a yi musu da addu'a in suka yi addu'a a wannan lokacin wannan lokaci ne ina ya haduru nida lokacin da wato ake halarto da kiran sallah lokacin da ake kiran sallah lokacin ana bude kofofin aljanna wannan kace a makalata amma tsara take lokacin da ake kiran sallah sannan wasafi fi sabilillah da lokacin da aka tsaya wato aka yi sahu don ɗaukar kalmar Allah hadisi ne mai kyau duk da wasu na dangana shi da cewa hadisi ne mawqufi wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun bikin amma wannan bayanin da ya malamin suka ce ai ya fi karfin ijtihadi saboda haka suna ba shi hukuncin marfu' hadisi ne ingantacce ya danganta ya inganta annabi alaihi salatu wasalam ya faɗi waɗannan kalmomin lokuta guda biyu Allah madaukakin sarki yana amsa addu'o'i babu na 288 babu da'awatin nabi sallallahu alaihi wasallam babu da yake magana akan addu'o'in annabi alaihi salatu wasalam addu'o'i nan ne walai suka kai ko mu aka tattauna shin ya halatta inda annabi alaihi salatu wasallam yake cewa wal yata khayyar min al mas'alati ma sha'a za ku iya tunawa dan a tayya ko thumma yatakhayyar min al-mas'alati ma za'a a umdatul ahkam ko a alwajis ɗinku duk za ku ga an kawo gurin a kitabun salat cewa lokacin da mutum zai addu'o'i na bayan tahiyya sai ruwaya take summal ya takhayyar min al-mas'alati ma sa'a sannan ne me ake nufi ya zaɓi irin addu'ar da yake so ko irin addu'a nan shine aka yi magana irin addu'ar da yake so kamar yaya duk abin da kake so kawai sai ka faɗa imamu ahmad da abu hanifa suka ce bai halatta ka zaɓo wata addu'a ba domin annabi yana da addu'o'i masu yawa a nasa ake so ka zaɓo ba wai taka ba kun fahimta imamu ahmad da abu hanifa ra'ayin su kenan cewa ba inda za a yi da aka ce aka baka zaɓi ka zaɓo ba wai a kan kanka ba ai larabawa sahabbai sun iya larabci suka ce annabi ya koya musu shi shi ba wata ƙofa su a gurin su cewa kai addu'a ka kai kadai duk wata bukatar ta ka koma ka lalubo za ga wata addu'a da annabi ya ta dace da wannan bukatar amma jumhur kamar da Imam Nawawi yake faɗa yace a tunda aka baka kofa a buɗe in ka ɗauko wata mata ka kai tayi sai dai ta zabo ta annabi ta fi domin ta ka ba guluri kuma ka san daidai ce ta kai ko kana kokonto akan abubuwan da ka faɗa an gani domin da yawa akwai auduwan ko an iti da wuce gona da iri wajen yin addu'a ko dai na lafazi ko ma'ana amma na annabi ko babu wannan na gaya muku ra'ayin imamu ahmad da imamu abu hanifa amma imamu malik ibn anas da wato imamu shafi'i da sauran jumhur sun tafi akan kawai za ka iya zaɓa tun da annabi ya baka dama me kake so ka ce eh wa amma su ji bi fatai bi fi du'a kaga wannan kawai haka aka faɗa kai kokari an gane ku to amma su suna ganin anan kaga in za ka ce da'awatin addu'o'in annabi alaihi salatu wasalam suna da yawa burjik ne za ba gawa da ran annabi ba za ka kawo naka su ra'ayi ta Abu Hanifa kenan kuma haka ne idan kana bin addu'o'in kana yi sai dai kawai zaudewa wani za ga ai bai haddace ba ko bai ma santa ba amma idan kana bibiyar addu'o'in annabi alaihi salatu wasalam za ga ba wani sako wallahi ba wata matsala ta da za ka ga ba sakonta a cikin addu'o'in annabi babu kuma za mu dango da kaɗan yanzu ai kaɗan ne za a taɓa za ga duk wani abu da ka ƙunshi a zuciyarka kana so wato ka roƙi Allah ki ce ga gashi wato annabi alaihi salatu wasalam ya baka likit cewa ga abin da za ka ce حدثنا عمرو بن خالد قال حدثني الليث نعم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة لؤلؤة الأنصاري مولاة الأنصارية كنا لؤلؤة متتي هو عن لؤلؤة أنا أبي سيرما wannan lulu a ta ba ta da hadisai da yawa a tana da wani hadisi da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa ma dara dara Allah ta'ala bihi kusan da ka ga in ba wato karatu kake sosai ba ma za ga ba za ka ga hadisin ta ba to ana abi sirma an karbo daga abi sirma wanda shi sahabi ne ya je badar da duk yaƙoƙin da aka yi bayan badar fasihi ne wajen abiyat ya iya wato shi'ar wajen waƙoƙi to shine yake cewa قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا كسن تينا توا اللهم إني أسألك جناية يا أبنجي إنا روطنك وداتاتا وزنا مولاي da kuma wadatar waɗanda wato suke jibintar lamari ko nake jibintar lamarin maula shi ne wanda ake jibintar lamarin sa ko ma'ayana a cikin maryam وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا الموالي شنو محل شاهد وإني خفت الموالي من ورائي an fahimta da kyau ko so da haka shi ne waɗanda kake kula da su yanzu a nan kaga yana bayani a kan ‘ya'yansa da matansa da ‘yan uwansa da yake kula da su to shi ma Allah maɗaukaki yana da Allah maɗaukakin sarki wato ya cika wadatar حدثنا أحمد بن يونس نعم ده غادي ينجنت بقى حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني يحيى يحيى ابن موسى أبو زكريا كنا الحداني eh to shine yake cewa wannan shi wannan ya rasu a shekara ta 240 240 an maula lahum ana abi shirma an nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu mithlahu mun ga wannan bayani kwatan kwatirin sa kwabo da kwabo yawa حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعد بن أوس سعد ابن أوس mutumin kufa ne yana da hadisai uku kacal a iya rayuwarsa iya hadisan da ya rawaita ke na'am قال حدثنا وفي قال حدثنا سعد ابن ابن اوس عن بلال بن يحيى شنو هو عن شتير ابن شكل بن حميد عن ابيه وهي ابوه كذا shine shaklu bin umaydin din kenan yana cikin yan tawagar hudai fatu bin yaman yana cikin almajiransa kale yace kuntu ya rasulullah allimni du'a an tafi'u bihi kaji irin kalmomin irin shine ra'ayoyin su imamu abu hanifa gashi da larabi amma yace koya mun addu'a da zan amfani da ita me yasa bai yi da kansa ba a wata ruwaya ma cewa allimni ta'awudan ata'awwadu bihi koya mun wato kariyar da zan rika ba kare kaina da su sai annabi ya kama tafin hannunsa yake da shi kula a'udhu bika sai koya ma addu'o'i amma anan ka ga cewa kul allahumma hasini min sharri samai ka ce Allah ka tsare ni ka bani lafiya dangane da sharrin dina idan to ba za ka rika jin batsa ba idan Allah ya kare ka ya kare kunnuwanka sai gaba ruwanka da batsa an gane shi ne wato ko jin jiba a ji ana ta yi da mutane kana zaune a gurin sai gaba za ka yadda ka rika sauraro ba in Allah ya kare ma jinka ko ƙarya a ita ce ka ƙarya ka san ƙarya ce kuma ka zauna kana ji to in Allah ya kare ma jinka ba ruwanka da wannan sannan wa basari da kuma gani na shi ma Allah ya tsare ma gani to za ga ba ruwanka da kha'inatul a'yun ta ta kallo zaman makokin da ba gawa mutum ba zai rika yi ba mutum zai zauna a hanya kawai ya ta gan wannan ta zo ta ce ba ta wani ce ba dama haka ta yi kiba ina ruwanka to ta yi kaza dama tana nan irin wani abubuwan to babu ruwanka to sai yake wa lisani Allah madaukakin sarki ka wato bani lafiya daga sharrin ka tsare ni daga sharrin harshe na a harshe shi ma yana da nasa sharrin wa kalbi Allah ka tsare ni daga sharrin zuciyata wa sharri mani da sharrin maniyina shine fada mutum ya je ya fada wato cikin abubuwan da Allah baya so na fasikanci wa ki qala ce wa maniyya ani azina wal fujur wa ki yace abin da ake nufi da sharri mani shine Allah ya tsare ka daga zina da fajirci to idan Allah ya tsare mutum daga wannan to ko ko zaka babu ko kuma annazaru ila muharramat kalla ababan da Allah ya haramta di ya fada wannan dan wani dalilin wannan za ga har yayi inzali to saboda haka mutum ya rika neman tsari a gurin Allah madaukakin sarki daga wayannan sharrance sharrance حديث ناس تريد ستين لهدو حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان أنا عمرو بن مورا أنا عبد الله بن الحارث عن إليس ابن قيس نعم عن عبد الله بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي أكثر كينا فلا اللهم أعيني ولا تعين علي يا أبنجي كتيمكيني Allah maɗaukakin sarki ka taimaka mu shine wato a inni abin nufi Allah madaukakin sarki ya datar da kai kenan wajen ambatansa da gode masa wala tu'in alayya kada ka taimaka wa kada ka ba wa kowa wato kada ka agaza wa kowa a kaina wance ni Allah ka taimake ni wala tansur alayya kada wato ka taimaka wa wasu a kaina alayyana taimako wannan annusra wa kaga taimako illa iyaka a larabcin da bambanci amma wajen bayani a Hausa duk ma'anar su daya wa yasir lahadiya bi Allah ka yassare mun ka hore mun hanyoyin shirya duk abin da yake na shirya ne sai ga ka same shi ko ba nan bane nan ne ma wa yasir lahadiya bi Allah ya rawaye sarki ka hore mun hanyoyin shirya a wata ruwayar wahadi ne ka shiryar da ni wace a taka ruwayar to mu a tamu ruwayar kaga wa mkorili yawwa to kaji yana gaba malam musa eh nabi nuskar ta ce a haka an gane ku Allah wa rahu sarki ya sauwaƙe ma hanyoyin shari'a shi ake nufi wa yasil hadiya ne an gane حديثي نا حديثي ne mai kyau shi ma hadisi na 665 haddathana Abu Hassan qala haddathana Yahya qala haddathana Sufyan qala sami'tu Amr bin Mawra yace na ji Amr dan Mawra qala sami'tu Abdullah bin al-Harith qala sami'tu Ulayk ibn Qais an bin Abbas qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u bi hadha Abdullah da Abbas yace na ji Annabi alaihi salatu wasallam yana addu'a da waɗannan rabbi a'inni wa la tu'in alayya Allah ka taimake ni kada ka taimaka wa kowa a kaina wancin ka agaza mun wala tansur alayya kada ka agaza wa kowa a kaina wa mkurli Allah ka bani dabaru shine almakru ai ko ka bani dabaru wala tamkur alayya kada ka ba wa kowa ikon yin dabara a kaina shine makru wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli wa sunni alhadiya Allah ka hore mun hanyoyin shari'a cikin sauki wa sunni alaman baza alayya ka taimaka mu akan wanda ya zalunce ni rabbi ja'alni shakkaran laka ya ubangiji ka sanya ni da wanda yawan godiya gare ka zakkaran da yawan ambatan ni'imarka da ambatan ka rahiban laka kuma mai yawan bauta zuwa gare ka mai tsuwa Allah ka mai biyayya gare ka mukhbitan laka mai kankan da kai gare ka shine mukhbitan wanda yake cikin nutsuwa da kankan da kai eh awahan da yawan kuka ya tashi cikin dare ta kuka yana wato itirafin zunubansa innahu la awahun halim ko annabi ibrahim ne ko yawa to sai yace muniban ne koma ai raji'an shine muniban da yawan komawa zuwa gare ka shi wancan hawa din bayan tufa kuma ana magana akan da yawan addu'o'i ga zubar da hawaye an gane ga yawan addu'a ga zubar da hawaye sannan muniban ai raji'a ne ila Allah fi umuri duk abin da zai na al'amuran su zai koma zuwa ga Allah shine muniban munibina ilaihi to sai yake taqabbal tawbati Allah karbi tubana wa bil hubati ka wanke zunubaina al hub innahu kana huban kabira huban ay isman azima shine al ismu shine hub Allah kai wanke zunubaina wa ajib da'wati Allah ka amsa addu'o'ina wa tabbit hujjati Allah ka tabbatar da hujjojina kaga wannan jin suke magana suke a duniya da kabari cikin kabari ba hujjojin da zaka ba wa mala'iku su gamsu wahdi kalbi Allah ka shiryar da zuciyata kaga zuwa ga me ila darkil haqa'iq shar'iyya zuwa ga dakkar abubuwan da suke na shari'a na daidai shine sannan wa saddid lisani Allah ka datar da wa qulu qawlan sadida an gane ka datar da wato maganganu na duk abin da zan faɗa ya zanto gaskiya ne ko alkhairi an gane shine wasaddiq lisani wasbil saqimata qalbi Allah ka cire kyashin da yake cikin zuciyata akwai wani bakin abu da yake kyashi ne a zuciya to Allah ka cire wannan sakhima din kyashin zuciyata to wannan addu'ar a ina annabi yake yin aka ce ba faɗi ko ina ba ko ina za ka iya yi idan aka kawo addu'a ba faɗi inda za ka yi ba za ka iya yin ta kore shi shi sa abu yake da'awatin nabi kawai addu'o'in annabi alaihi salatu wasalam to kaga wannan in ka ɗauki bukatunka da matsalolinka ɗaya bayan ɗaya sai gari suna ciki ko shi shi sa sai babu abuwa ni da suke ganin ba ba ka da ikon zuwa wani gurin domin duk matsalar ka tana nan ko tana cikin addu'o'in annabi alaihi salatu wassalam bayan bukari abu dawud ya fitar da shi a kitabus sala tirmidhi ma ya fitar a kitabud da'awat ibnu majah ma ya fitar nasa'i ya kawo hadisi a cikin al-yawm wal layla ibn Hibban da Imam al-Hakim sun inganta hadisi hadisi na gaba 666 haddathana Isma'il qala haddathani Malik an Yazid bin Ziyad an Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi qala Muawiya bin Abu Sufyan al-Minbar sayyidina Muawiya da Abu Sufyan yana kan minbari yake cewa innahu la mani alima alai ya ubangiji ba wanda yake hana abin da ka bayar wala mu'adiya limama na ta kuma ba wanda mana Allah ba wanda ya ce ba da abin da Allah ya hana wala yan ba'u zal jaddi ba abokin kokari da zai amfanar da ninka a gurin ka aljaddu kokarin sa zai amfanar da shi komai ba eh wa man yuridillahu bihi khairan ta ga jira hadisin nan da ake yawan biyawa duk wanda Allah ya nufi shi da alkhairi faqihu fi dini sai ya fahimtar da shi addini bayan fahimtar addini kuma ya ba shi takawa dan ba iya fahimtar kawai ba bayan fahimtar addini zai zanto yana da takawa muawiya da abi sufyan yana kan mata takalan mimbarin yace ta mito haula il kalimat min annabi sallallahu alaihi wasallam na biyo waɗannan kalmomin daga annabi alaihi salatu wasallam alal awadi akan waɗannan mata takala hadisi musalsal yake gaya ma cewa kan waɗannan mata takalan ya biyo waɗannan kalmomin daga wa annabi alaihi salatu wasallam yau sai ake kaga muna yin wata can wannan labari albaha dai bayan sallah da kuma mi da kuma lokacin da ake tsagowa da garku to kaga a yana nuna wanda wannan guraren a da iya yin ta ko ina an gane yawa حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن كعب قال سمعت معاويه نحوه kwatankwacinsa ba kwabo da kwabo ba sai dai ma'anan la lafza ma mali ya kawo wannan hadisin a cikin muwatta in ka duba babu zikir ba da salat kaga anan shi ya kawo hadisi na 267 haddathana Muhammad bin al-Musanna qala haddathana al-Haytham ibn Jamil Haytham Haytham ibn Jamil قال حدثنا محمد بن مسلم عن ابن ابي حسين قال اخبرني عمرو بن ابي سفيان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اوثق الدعاء ما في جسير الدعاء ما في امجور الدعاء ان تقول كرك يا اللهم انت ربي وانا عبدك يا ubangiji ni bawanka ne wato kai ne ubangiji na ni bawanka ne zalamtu nafsi na zalunci kaina wa ataraftu bi dhanbi kuma nayi confession shine alai atira na bayyana na yadda da wato laifin zunubi na la yajiru dhunuba illa anta ba ni gafarta zunubai sai kai rabbi jinni Allah ka gafarta mu wannan ibadisi ne wanda yake da matsala imam Ahmad ya fitar da shi a hanyar Amr bin Asim an gane ku yawwa نعم Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaq ai na gaya muku satin da yake nace muku bukari yana da wani salo cewa da hadisin da yake kawowa ko da ibi ne to za ganka ko ba yana da wasu ma'ani wa shawahi kun fahimta ko dai aya ko wani hadisin da yake secondary ko ban faɗi wannan ba yawa kamar hadisin da muka ji cewa was'alillah al'afiya muka ce bai inganta ba amma muka ce Allah ya ce was'alillah min fadli a cikin suratul nisa to irin wannan ne shi ko wannan malamin kana so ka buri da shi ka iya gane wato salansa ai za ce bayani a muqaddima cewa kaza kaza kaza kaza to wannan muqaddima tana da muhimmanci in kana so gane musulmi sosai to karanta muqaddimarsa wannan abubuwan da ya ba ka kamanta bulugul mara karanta muqaddimarsa anan ne yake ba akrajahu sab'a in ba ka da muqaddima ba za ka gane ba an gane a tare da wata ba a bulugul maram da wani gurin ba ɗaya bane domin shi saba'ansa ga wa'inda yake nufi kamsa ɗinsa ga wa'inda yake nufi talata arba'a duka ga wanda yake nufi mutafakun alai ga wa'inda yake nufi ko to shine amfanin wannan حدثنا يحيى بن بشير قال حدثنا ابو قدر شيني عمرو بن الهيثم البصري ثقه ne wanda ya rasu a shekara ta ɗari biyu da ashirin daidai yana ɗan shekara saba'in da bakwai lokacin da ya bar duniya an gina abi salama ya ani abdul aziz an kuda masa bin musa dan a lokacin limami ne a masallacin annabi alaihi salatu wassalam shi wannan bawan Allah kudama ibn musa da na'am ana bi salihin ana bi hurairah qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u kaji annabi ya kasance yana yin addu'a a ina ko ina allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyayi allati fiha ma'asi waj'al al-maut rahatan li rahmatan li kaga akwai rahatan li to wannan ruwaya rahmatan li min kulli su au kama qala a ruwaya bil ma'ana kenan ko ka ce ka dauko ɗaya ruwaya ka da tace kaza kaza kaza wanda ya kama ki ta lafzan wa ma'ana to Allahumma aslih li dini Allah ka gyara mun addini na allazi huwa ismatu amri wanda shine kariya wallahu ya'simuka minan nas wanda shine kariya a al'amura na wa aslih li dunyayi Allah ka gyara mun duniyata allati fiha ma'ashi wacce rayuwa ta a cikin ta take وجعل الموت رحمة لي الله كسن متوى كذبت جن قيت جريم من كل شيء daga dukkan wani abu mai su'i mai cutarwa kaga a wata ruwaya rahatan li ka sanya mutuwa ta zama hutu a gare ni shi sa jiya a karatun mu na jiya muka ce bai halatta ba annabi alaihi salatu wasallam a hakamul jana'i cewa annabi ya har roƙon mutuwa la ya tamanna yana ahdukumul maut au kama qala kar ɗayan ku burin mutuwa ya ce ina ba ya mutu saboda matsala annabi ya hana sai dai za ka addu'a ka faɗi irin wannan ya ubangiji idan mutuwa ita ce rayuwa da hutuwa gare ni Allah ka ɗaure ni idan kuma wato rayuwa ita ce wato alkhairi gare ni Allah ka raya ni ka bani lafiya amma mutum ya ce Allah ya sa ya mutu annabi ya hana haramun ne ita ce wannan tsayarwa da muke magana kai ai an gane za ka ganta a can adoyin adoyin kunut ko yawa sau da haka baka da problem wannan in ka dauko ta inganta to yi jaji ma ai da yazo ne yace a ruwa ya bil ma'ana yake ai ka gan ka dauko lafazi kana cewa ka rike ma'anar amma ka manta lafazin ai ya halatta shine kai ruwa ya bil ma'ana kace in ka gama kace auka ma kala shine dalilin faɗa wannan auka ma ƙala kaga da yazo bai kiyaye lafazan ba amma ya rike ma'anar sai ce auka ma ƙala a ruwaya bil ma'ana duk da cewa abun da bai yadda ba amma duk ya halatta cewa kai ruwaya bil ma'ana abin da ake so dai ka rike ma'anar eh eh wannan ai kare da bambanci mutum ba wai kakaro da yake ba shi wannan fa cewa zai Allah ya sa ya mutu an gane ku amma mutum yana kwance ya rika cewa kaza duk da wannan din ba to ake a karfafe shi a rika cewa ai cuta ba mutuwa ba ni sa ya rika faɗa wannan cuta ba mutuwa ba ko fa kam min saqini fa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqinin asahina min ad-dahr nawa aka yi shekararsa ishirin yana cuta ya miƙe wanda ya shiga ya kwanta da dare sai a ce da shi ba muka yi kaza sallar isha'i nan ta rufi aka yi ko ba haka to to ba ruwan Allah to wannan shine a kaga wa asli li dunyayi Allah ka gyara min duniya ta allati fiha ma'ashi wata rayuwa ta a cikin ta take haka akwai ruwayar da ta zo take cewa waje alil hayata ziyadatan fi kulli khair to ka sanya rayuwa ta zanto ƙari ce a gare mu cikin kowane alheri domin annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa cewa inda za ku taso Hassan da Husaini sai Hassan ya mutu bayan ya shekara 25 ko 30 shi kuma Husaini bai mutu ba sai da ya shekara 35 kaga ya ƙara shekara biyar to wannan Husaini ya fi Hassan alheri duk da Hassan ya riga shi tafiya inda zai zama bai bi shi alheri ba sai dai bai wa Allah ba amma in dai ya ba Allah ya bi wancan bai saurin mutuwa alheri ko shakka ba domin shi ya yi ayyuka na alheri da yawa alkhairin sa ya daɗi an fahimta haka annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa saboda haka kai dai tsawon rayuwa ka bi Allah ka fi wanda duk nagartarsa ya mutu da wuri ga shi mutumin kirki ne shi illa iyaka wato ana hango masa cewa shi yayi abubuwa na alkhairi masu yawa a ya tafi kai ya huta da hargitsi da fitintunu da matsaloli amma wanda ya tsaya ya ci gaba da alkhairi to ko shakka babu ya buwanta za a kunnu na na'am to kaga nan wa aslihu li dini allati fiha ma'ashi Allah ka gyara min rayuwa addini na wanda rayuwa ta a cikin sa take shine aslihu li dini allati fiha ma'ashi sannan zai ce waj'alil mauta rahmatan li min kulli su'in a wata ruwayar kaga waj'alil mauta rahmatan li min kulli sharrin Allah ka sanya mutuwa ka zama hutu a garin daga dukkan abin ki shi ne min kulli shar to shi ne muka ce malai yake auka ma qala haddathana ali qala haddathana sufyan qala haddathana sumayyi an abi salih an abi hurairah qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء kaga wacce ita ba mun fada ko ina za ka iya yin ta to wannan addu'ar ita ba ya ubangiji Allahumma ya ubangiji annabi ya kasance yana fada a ina ko ina ya ta'awwadu min jahadil bala yana neman tsari daga wato ibtila'i ne na ana ga wani abu ya samu mutum zai ce jarrabawa ce ko amma kuma wasu sai ga ta mai naci yayi shekara da shekaru yana tare da ita shi ta Abdullahi da Umar yace jadul bala shi ne qillatul mali wa kasratul ayyal rashin kudi ga yaya masu yawa shi ne jadul bala ibtila'i minati kenan a ƴaƴansa talatin kuma bai da ku kobo a kaga ce da su aiki ne ko ƴaƴansa arba'in misali to shi ne Abdullahi da Umar fahimta su kenan wasu malamai kuma suka ce a shi ne wato albala'in da biya taro alaihi maut jarraba da za a yi mutum har yau rika fatan ya mutu shi ne jahadin bala shi ne bayanin da muka yi ɗazu har ya rika fatan ina ma ya mutu Allah ya kiyaye wa darku shaqa darkar wato rashin arziki mutum ya zamto ya zanto wato ya rasa inda zai kai sa kansa a rayuwar duniya da ta lahiran ma gaba daya shi dai ba bin Allah ne da shi ne yawa ba kuma a duniyar can ba ba daɗi yake jiwa shi ne rikta rashin arziki ka gan shi wato ba wan ba ganin shi ba bin Allah yake yi wallan da zaka ce wani akwai bin Allah sannan ko bai da komai ba duniyar ba lahira Allah ya kiyaye to shine yake wasul qada da mummunan sakamako ba mummunan hukunci ba hukuncin da za a yi wa ya zanto sakamakon sa mara kyau ne shine wasul qada wanda da mun yi tafsirin sa a can baya babi na 206 wa jama'atul a'da da murnar abokan gaba ko dariya murnar su shamatatul a'da wanda yake kin ke rika dariya ina shi a wai ga masa kaza kaza a ko baje shi a ta dariya to ka rika neman tsari da ka ga wannan shi ma ya abu ne mai muhimmanci wanda yake kin ka kada Allah ya ba shi ikon yi ma dariya akan wani karewa da kai na wani abu to ka rika roƙon Allah wannan wani za ga yana da kana da kuɗi yanzu babu zai da yana wa ga masa ai dama Allah ki ƙara kaza kaza kaza wata nima ta same ka yanzu babu ita ko ba je a ta dariya ai ta murna sai ka zo a nuna ba to karka neman tsari da a gurin Allah daga wannan da akwai mutanen da jiran ke kirin ka fada rami to ka ga wannan addu'o'i ne yanzu wannan addu'o'in duk wani abu da za ka shirya ya kai waɗannan don Allah bai kai su ba wallahi kokari za ka yi ka iya kawai domin ko a ina za ka yi ta kuma hadisi ne mai kyau na eh Allahumma inni a'udhu bika ya ubangiji ni ina neman tsari a gare ka sai ka sa wannan tunda kaga an ce ka ne ta a'udhu min jahadil bala sai ka ce Allahumma inni a'udhu bika min jahadil bala ودرك الشقاء وسيء القضاء وشماتة العادة da amma da wasu cewa idan kai amfani da ɗaya lafazin cewa Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala wa a'udhu bika min darki shaqa wa a'udhu bika min su'il qada wa a'udhu bika min shamatati al'ada yayi baka da matsala haddathana ubaydillah an isra'il an abi ishaq an amr bin maymun an umar kala kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'awwadu min khamsi annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana neman tsari daga abubuwa guda biyar min al-kasali min al-kasala me kasala wai aka ce kasala me yake nufi aya ta bin wai kamu kasala ni kasalan nake so in san na yadda tabbas aya tana magana kan kasala me yake nufi rashin kuzari me za ka ce malari abin da ake nufi da kasala shine abin da za ka iya yi da karfinka da komai amma ka ki shine kasala kun gane mutum zai iya yi ba wai a'a shi sa za mu je gaba za ku za mu bambance muku domin annabi ya haɗa shi da ɗan uwansa kun fahimta da kyau in muka je gaba zai kuma fito amma ku kiyaye kasala shine lalaci kawai mutum zai iya yi abu ya ki eh za mu je wani guri da za ku ƙara kwantarastin abin Allah ya da to saboda haka kasala shi ne mutum zai iya da ƙarfinsa da komai amma ya yin abu shi ne kasala to mu je zuwa yau ga ma hadisi a gaba ai za mu ga sanan za mu bambance wal bukhli da ruwa wa su'il kibri da mummunan girma me kenan eh tufa mara amfani wa fitnatul sadri da fitinar zuciya kirji shine fitnatul sadri kaga matsalolin zuciya kenan an gane ko yawa munanan ɗabi'u kenan gabar gillu da hasada da abubuwa dai kala-kala wanda zuciya take ɓoyewa da rashin kin karɓar gaskiya to sai yace wa azabi da kabari da azaba kabari domin akwai ta ba Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah duk sun fitar da hadisi to ga ɗaya hadisin hadisi ɗari shida da saba'in da ɗaya حدثنا مسدد قال حدثنا معمر قال هو معمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا كسنتي ينا cewa اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني يا أبنجدي إني أعوذ بك ina neman tsari a gare ka min al'ajisi na daga gajiyawa to ga kishiyar alkasalu na shi wannan ba zai iya ba saboda mai bi tsufa an gane shine al'ajisi walkatani da lalaci shi kuma zai iya yi Allah ya sa an gane yanzu waljubuli da tsoro shine aljubuli wal harami da tsufa irin tsufan da ba ya tsina na komai ba wa a'udhu bika min fitnatil mahya ya ubangiji ina neman tsari a gare ka daga fitinar rayuwa wal mamati da fitinar mutuwa mun yi bayani akan fitinar mutuwa ko shine wato lokacin da aka zo ɗaukar ran mutum ko kuma fitinar wato eh lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukar rai ita ce fitinar mutuwa wa a'udhu bika min azabil qabr ya ubangiji ina neman kari a gare ka daga azabar qabr domin akwai ta lafiya hadisi na gaba حدثنا المكي قال حدثنا عبد الله بن سعيد ابن ابي هند shi wannan bawan Allah ya rasu a shekara ta ɗari da arba'in da shida ƙarni na biyu kenan ana amru bin abi amrin ana anas bin qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani to ga kin shi wayin yanzu wannan nake ta so dazu mu zo kansa ko ne da kishiyarsa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani ya ubangiji ina neman tsari a gare ka min alhammi daga damuwa wal hazan da bakin ciki ne bambancin alhammu wal hazan na faɗa da hausa amma zai bambanci ba za a yi wa mutum da jaji a kanta wai ita alhammu kamar yaya نعم shine alhamu alhazanu fa abinda za a iya yin jaji a kansa kenan abin kun yarda da shi wai alhamu shine abinda ba za a yi wa mutum jaji a kansa ba shine alhamu eh saboda wani abu da yayi na laifi ko laifi aka yanke masa hannu ko aka yi masa hukunci saboda wani laifi da yayi shine alhamu yawa me za ka ce damuwa ba za a gane a fuskar mutum ba amma alhajaru za a gane kaji abin da yake ma'ana ta biyu yawwa duk wannan abubuwan da kuka kawo gaskiya sai na dan biyar dare ina ji wanne ne na biyu ma wanda kuke cewa me kace mala Umar yawwa to na dan biyar da wannan zai ƙara ƙarfi a kai cewa shi kunga alhammu damuwa shine wani abu da kake wato zaton zai faru amma bai faru ba shine damuwa Allah ya sa kun gane kun ga a wannan matsalar matsalar malama za mu iya yarda da ita domin bai zama dole kowa ya gane ba tsammanin faruwar abin take sai ka shiga damuwa akan abu shi kuma alhazan ya faru kana cikin matsalar za a iya ganewa haka ce ba da wannan ma'anar alhamdu damuwa wanda kake tsammanin faruwar ta fil mustaqbal amma alhazmu kuwa already mutum yana cikin ta a yawwa yawwa in kai ce kuma yanzu tabi na ce na yadda kana kara yanzu zan ce wani yadda da kai ba a wannan bayanin da furancin kuma ai kaga hajjul alhajjulin kenan a cikin sa mutum yake ba shi ne muka yi bayanin cewa da yawa da yawa daga cikin wasu da suke mutuwa yanzu da furancin ne yake kashe ka haka ai ana cikin damuwa kenan an fahimta da kyau ko saboda haka alhamdu damuwa ce wanda abu wani abu yake tsammanin zai faru kuma amma bai faru ba zai iya yiwuwa da abin ya zo kuma ya ga sauka da kan wannan wannan turba amma alhuzn ko yana cikin ta tsamo tsamo kaga damuwa ce ai shikenan minimum wage go kaga wannan shine damuwa an gane yawwa na amma za a gane oke ba zai iya gaya wani ba shi ne dai duk ya yi amma alhuzun ko za a gani a fuskarsa domin da ya zo ko da bai faɗa ba za a gane cewa kai wane is not in the mood ko za a gani cewa wane yana cikin damuwa amma wancan bai faɗa ba abin da yake cikin kamar yanzu minimum wage ba dan malam Musa ya faɗa ba ai ba za ka gane yana cikin minimum wage ba domin yana cikin annabiwarsa ka ga inda da ke ku amma yanzu ya ga ba minimum wage ka ga inda to da zai abin da yake ba amma kan ba ne yake yanzu karshen wata suke jira in karshen wata yayi ba ai waje to daga nan sai abin ya developing kuma sai koma alhuzunu Allah ya kiyaye ko kuma ya koma a turo Allah ya sa ya zama farin ciki to wannan shi ne ka gane bambancin yanzu saboda da yawa muna addu'o'i a cikin addu'o'i a cikin sallar ma ba ya kamata mu bambance to kaga idan kai wannan kowanne ka ga wa Allah damuwar da bata zo ba ya ubangiji Allah kawo mana da ita wanda muke cikin ta ita ba ka yawo mana ita shine abin da kake bayani Allahu akbar sifete ainihin almakan sifete wala ajiji wal kasar kaga kishiyoyi muka faɗa ko da kasawa gazawa wal kasal da lalaci kuma ai kishiyoyi ne mun yi bayanin su shi ma ko al ajiji shi ne mutum ya gaza ya tsufa da zai iya wani ko da yana so ya ba zai iya ba ba zai iya ba sau al kasal kuma lalaci lafiyar salau amma abin shigantaka ba zai ba shi ne alkasar da gina cewa ya kamo da sa ya fi kamo kusala ya fi ta sangogin sa amma za a yi sallah yin sabi su suna jin kawai sun gaji an gane kaga ai al'ajizin kenan misali mara lafiya ai ba zai iya ba ba zai iya ba to to shine yace wal jubun wal bukhl da kuma tsoro muna neman kari a gurin Allah da tsoro wal bukhl da ruwa a shaydanu ya aidu kuma al-faqara wa ya'murukum bil fahsha ka ga wani naira ɗari ce da jiya ma shi ɗan zai rika gaya ma kana fata ta za ta ƙare saboda haka daga tsoro ake zuwa ya ruwa tsoro ake ji ka kuɗin ya ƙare daga nan zai zama marauci kuma yana sai ya fara hawa step one sannan zai tafi second step da a waccan tafi saboda ita albukulu ka gane mafi rowa ce kawai amma wato ita a shehu ga rowa ga kwaɗayi shi ne ba wanda yake ce zumbuli kuma in ya gada ma bayan rowar da kwaɗayi kuma idan ba zai samu ba zai hana a ba wani eh shi ne a shehu ka ku ai ta fi illa nesa ba kusa ba nesa ba kusa ba kuma ta fi sauƙin magani ita albukulu ta fi sauƙin magani amma a kyau sai an yi da gaske wa bala iddaini da rinjayen baki Allahu akbar na'am wa bala iddaini akwai wannan ruwayar amma duk ma'anar su daya haka inda duk ma'ana ɗaya ce rinjaye baki ya zo ya fi ƙarfin mutum ya kasa biya Allah ya kiyaye wa galabati rijal a wata ruwaya wa qahri rijal ko da rinjayen mazaji maza su rinjaye ka ko ta wanda bangare kuma ko ta ne ya zamto an fi karfin ka to kana neman tsari a gurin ubangiji madaukakin sarki wato daga waɗannan shi da wani ko ibn al-qayyim ko wani sai yake cewa waɗannan abubuwa takwas din kada bawa ya gushi yana neman tsari a gurin Allah daga gare su kar ka gushi abubuwa takwas din nan kaga a yanzu za a addu'ar ko ina sai ka haddace babban tashi hankalin rayuwa kenan waɗannan abubuwa lokacin mu ya tafi ko yawa to ina ga mu tsaya a nan abubuwan da muka faɗa ma an ɗauke wuta mun tsaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu tunda addu'o'in annaba ake ta yi kuma suna da yawa zai babin ba wai ƙarshen sa yanzu za mu je ba abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka duk waɗanda suka yi mana gaskiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun suna na kai Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata musulmi marasa lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jaddada rahama a kaburburan idan ta mutu zo Allah ya kasa mu cika da kyau da imani muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ya sako a gaba Allah ka tallafa mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتبعك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عليكم السلام نعم نعم akwai ƙwarai kuwa a nan ne ba wajen akwai wadda ta zo ta cire sharru sharru sharru din ta inganta akwai kuma wadda ta zo tana magana akan duk gabobin kowace ta ce ni sharri kaza shine aka ce duk ma'anar su daya amma in ka zuwa ne kowace sharru din sai ka fi lada saboda yawan ma'anonin ya halatta Allahu a'lam na'am malar haka alghammu shi na so shi na so in tambaye ku amma yau da za mu iya tanda su gaba shi sa ne jiro eh alkarbu da alzam amma wata kila ka koma cikin suratu ali imran ka gane wataƙila da suratul anfal da aka yi magana ita alzammu din musamman za ka iya gano bambancin ta tun daga yanzu ma gamman bi gammin din nan da aka yi magana ko a yaƙi ƙodi na na Allahumma amin akan wannan mimbarin eh wannan matattakalar da yake taka yana nufin annabi na tattaka su daidai lokacin da yake takawa ya faɗi wannan kalmomin ka fahimta shine abin da yake shine hadisi musalsalun kulma ala wasfin ata mislu ama wallahi anba'ani fata kaza ka kada haddathani qa'ima aw ba'da an haddathani to sai ga ba daidai nan gurin annabi na taka matattakalar nan annabi ya faɗi an gane wallahu a'lam to ai wannan mimbarin wato ya dau lokaci kafin ya kau wanda annabi alaihi salatu wasalam ya rika hawa sun sun dau lokaci kafin a kau shi suna hawa kula wannan kula ba uran har aka zo wato kan waɗanda suka biyo baya ba rai kuwa to ya za a yi wasa da abinda annabi alaihi salatu wasalam ya yi amfani da shi Allahu a'lam masu kaikayi a ai tashayyur din ne ai ba inda za a kace kana zagin wani sahabi wai kai baka cikin yan jiya saboda ne mu a gurin mu a sahabatu kulluhum udud su wannan hirar da ake tayi a kawo wasu zantuttuka ba ruwan mu da su ai abin da za ka halarto kawai shine halartin bin wanda ya karyata aya alqur'ani sallah ko ba shi bane wasabiqun al-awwal mu'min yadda duk da wannan ayoyin da su ake to kai ka kanyata ko yazo yace na na ja ba mutu ne kirki ba Allah kuma ya ce kaga ai wannan ayoyin goma sha shida wasu suka ce ba da ita ake wanda ma ya tunke iya ake gaba haɗe wallahi tsabar da fitina da ma ya tunke iya ake kanyata Qur'ani ne wannan saboda haka ka karyata Qur'ani ko aya da ka karyata daidai yake la nufarriqu baina ahadin min rusuli aka la nufarriqu baina ayatin min ayahi duka aka baina wato sa'at wato sahabatin min ashabihi haka dukkan sahabban annabi alaihi salatu wasallam gaba ɗaya sun yarda suna iya yin kuskure amma kuma idza balaga al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabar karansu ya kai tsaiko idan ruwa ya kai duran biyu baya daukan dauda saboda haka sabon annabi ke na shi ne a yi ƙaryata ayan alkur'ani kafirci ne ba ka za abin da imam malik ya ce ba cewa wato duk mai jin haushin sahabi ɗaya ya kafirta aka ce ne dalili ya ce saboda allah ya ce ya jiba bihimul kuffar Allah ya halittu zabai ne don kafirai su rika jin zafi a zuciyarsu don kana jin zafi akan Muawiya me me me ba na take nufi abin da ake nufi ke zafin Muawiya kana jin haushin mu gida dan suwa ne gida bihim al-kuffar yi me naka dan Allah ba wani abu da ka kai a ciki bayan Allah nan sun tafi kuma ba yadda za ka yi ba yadda za ka yi wannan shine wallahi a'lam shi ne ya yi dama an riga an yi yanzu abin da na gaya wasu mata ran nan satin da ya wuce muna karatu na ce su ba sahabban annabi abin